وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba tara ga watan muharram hijira tana da 1443 wanda ya dace da 18 ga watan 8 miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin tufatu alhukam ko fasilun fi sharika wannan fasali zai karantar da mu sharika tarayya tarayya na ainihin nema yadda za ku haɗu ku nemi arziki ku raba akwai wanda shari'a ta yadda akwai wanda ba ta yadda ba wanda ta yadda ma akwai sharɗe da aka gindaya sai an bi sannan sharikar da ke yi za ta halatta sharikatun fil mali aw fi amali aw fihi ma tajuzu lil ajali wa fusikat in waqa'at ala zimam wa yaqsimani ribaha hukmun multazam wa in yakun fil ayni zaka atumid ko wa in yakun fil ayni zaka atumida tajuz in jinsu hunaka tahada وبطعام جاز حيث اتفقا وهو لمالك بذاك متقى وجاز بالعرض إذا ما قوما من جهة أو جهتين فعلما كذا طعام جهة لا يمنع لا يمنع وعين أو أرض لذي الأخرى لذي أخرى وبي لذي الأخرى وبي والمال خلقه ووضعه بيد واحد أو في أو في الاشتراك معتمد وحيث ما يشتركان في العمل فشرطه اتهاد شغل ومهل وهاجر يأخذ فائدا أرد في غيبة فوق الثلاث أو مرد ومن له تهرك إن أملا في غير وقت تجره الفائد لا ويا يوا شركة في مال yin tarayya cikin kuɗi ka kawo kuɗi in kawo kuɗi mu haɗa mu juya in an samu amfani mu raba sai ka ce ta juzu tana halatta ya halatta a yi haɗaka na kuɗi a haɗa kuɗi a yi harka aufi amalin ko kuma cikin aiki mu haɗu mu yi aiki idan mun samu amfani mu raba ya halatta ka san so da yawa idan aka zo shi dai shari'a la darar la dirar yana nan amma so da yawa akwai aikin da mutum ɗaya ne kaɗai jama ba za a bashi ba yanzu misali mota ce ta kawo goro trailer ko bansuye sai aka ce a ji a nemo mai saukewa sai aka kira ka kai kadai ai masu kayan ma ba za su yadda ka taba musu ba amma idan a gan ku gungu ku biyar ko ku shida kaga da confidence za a baku akan cewa ku zo ku sauke kaga akwai bukata na hadaka saboda haka ya halatta ku haɗu ku yi aiki in kun samu alheri ku raba kaga yanzu anan in ka lura ai dole wani zai fi wani yawan aiki wani aikin shi ba zai kai wani ba amma saboda laruran in ba a haɗin ba kuma aikin ma ba za a samu ba ya halatta ku haɗu ku yi aiki ku samu amfani ku raba au ma ko kuma cikinsu gaba ɗaya ku haɗa kuɗin ku yi aikin kamar yanzu misali ku teloli ne sai ku ce yanzu abin da za a yi mu haɗa dubu goma goma mu siyo kyalle kaga mun ɗinka rigunan yara ranar sallah za mu ci kasuwa ya halatta ku haɗa kuɗi ku siyo kayan aiki ku yi aikin in kun samu ainihin kayan aikin ku je ku siyar sai ku raba ainihin uwar kuɗin ku da riban da kuka ci. ya juzu wata juzu wannan duka yana halatta ko zallan kuɗi ko zallan aiki ko aikin da kuɗin a haɗa su amma inda baya halatta ɗin lali ajal banda inda za sa wa ajali a ce yanzu gashi mun haɗa wannan sharikan ba za a yi tunanin rabawa ko batu riba ba sai lokaci kaza to samun lokaci bai halatta ba duk lokacin da kowa yake so a bashi raban shi za a bashi kaga ya sha bamban da bada jari kaga bada jari idan mutum ya fara harka baka da daman kai ne kayan ka ce ka fasa shi ma bai da daman ya ce ya fasa dole sai an siyar ya zama uwar kuɗi saboda in bai zama uwar kuɗi ba za a yi gane riba amma shi wajen haɗa kuɗi ku yi harka duk lokacin da ɗaya ya zo ya ce baya so kawai za a raba ne zancen wai sai an siyar ba ta so ba akwai cinikin akwai kayan a raba iya kuɗi na cinikin kuma a raba iya kayan a bashi yauwa ba a samun lokaci a ce dole sai lokaci kaza za a raba kowaye yana da daman ya zo ya nemi yakin shi a kowane lokaci a ɗiba ba shi wa fusikat in waka'at ala zimam ana bata sharika idan yi auku ala zimam a bisa ainihin wuyaye na bashi misali ba ka da kuɗi ba ni da kuɗi sai muka ce yanzu abin da za a yi mu haɗu mu je mu ɗauko bashin kaya in mun siyar mu raba riba mu miyar mai kaya kuɗin shi ya halatta ba saboda akwai ainihin hamala a ciki akwai kuma ainihin biya a ciki kaga za ka ainihin tsaya mar a rabi saboda amfanin da zaka samu shi ma zai tsaya ma a rabi saboda amfanin da zai samu bi halatta ba yawwa beli ana yin shi ne kawai tsantsa dan Allah ba a yi dan a samu wani abu wa yadda simani riba sannan wa fusika din nan yace in waka al zimam hukumun multazam wannan hukunci ne abin lizumtawa shari'a tana ji a bisa zimma akai wannan ainihin shirkan za a bata amma in an samu riba yaksimani riba za su raba wannan riban tun da an riga an yi sun karɓo kayan har sun siyar garin raba riban ne ma sai aka ji ga yadda suka yi alazimam ne za a ɓata wannan sharikan amma riban da suka ci din dole za su raba tun da an riga an ci. wa in yakun fil aini zaka atumi da ta juz inil jinsu hunaka tada ko idan ainihin sharikan ya kasance a farin kuɗi ne za a hada dama ba mun ce fi malin au fi amalin au fi ma ba to idan a ainu ne ainu shine gold ko azurfa ko to idan a ainu ne farin kuɗi ne aka dogara da ainihin sharikan zaka kawo kuɗi ya kawo kuɗi ne to yana halatta amma nan ma shari'a ta ginda ya sharadi in idan aljinsu jinsin kuɗin ittihada ya kaɗai tauna ka shananka yanzu misali za mu haɗa kuɗi ne mai harka za ka kawo dinare ɗari ni ma zan ka dinari ɗari sai mu ce tun da jinsin iri ɗaya ne ya halatta. Amma yanzu misali kai kana da dirhami dubu ni ina da dinari ɗari za mu haɗa mu yi harka shari'a ta ce bai halatta ba saboda me saboda an haɗa sharika da canji. An ka lura muna haɗawa ba kuɗin ne ya zama na mu biyu dinari ɗarin nan ai kamar na canza dinari hamsin ne da dirhamin ka ɗari biyar kaga an samu canji sannan kuma ga shirka na zamu haɗu mai harka kaga abu biyu an haɗa shi a cikin abu ɗaya bai halarta ba dole sai in jinsin ya kaɗaita wabi tsamai ni jaza haisu tafaka amma wabi tsami jaza ya halatta a shirka na abinci haisu tafaka yayin da suka dace yanzu misali mu 'yan kasuwa ne kuma manoma ne na noma masara buhu ɗari kai ma ka noma masara buhu ɗari zai nace ma rabiu abin da zamu yi mu haɗa harka mana saboda ka san akwai taimakekeniya a ciki ka ka masara ka buhu ɗari nan ka buhu ɗari nan mu buɗe shagon masara sai mu zuba na mu biyu mu riƙa yin ciniki in mun yi ciniki dai na mu biyu ne mu raba riban mu uwar kuɗin mu na nan to yanzu ka ga abincin iri ɗaya ne shine haisu tafaka yayin da abincin suka dace iri ɗaya to jaza ya halatta wannan kaulin su Abdurrahman dan Kasim kenan amma wa huwa bi malikin bi zaka bi zaka mutta wa huwa irin wannan shirkin na abinci bi zaka ga wannan ainihin abinci din muttaka abin kiyayewa ne abin ki ne abin ainihin hanawa ne limalikin ga imam malik shi imam malik yace shirka na abinci ko da irin su ɗaya ne yace bai halatta ba saboda me saboda za a samu bai'ut da'ami qabla qabdihi ai yanzu misali idan ka kawo masara buhu ɗari na ka masara buhu ɗari muna haɗa sharikan nan masara buhu ɗari biyun nan na mu biyu ne ma'anan na mu biyu na canza ma masararka buhu hamsin ne da na buhu hamsin kai ma ka canza mun buhu hamsin ɗinka da naka buhu hamsin kaga ya zo an siye ainihin abinci ko sannan kuma ba tare da mun karɓa ba za mu siyar tunda duk in ni ɗin da na canza ma ai ban ɗauka na baka ba kai ma da ka canza mun baka ɗauka ka ban ba a hakan kuma za a ci gaba da siyarwa kaga duk lokacin da muka siyar kaga mun siyar da abincin siyarwa kafin karɓa saboda haka imam ya ce akwai bai'u dami qabla qabdihi a ciki bi halatta ba amma sai ibn qasim duba cewa iri ɗaya ne abin kuma gashi tare aka zo aka hada suka ce ya halatta shine huwa malikin bi zaka muttaka wajaza bil ardi amma ya halatta ayi hadaka ayi wannan shirika din bil ardi da kadara idza ma ma idan an kimanta kadara kadara din idza ma ma za'ida min jihatin ta jiha ɗaya a samu kadara jiha ɗaya kawo barin kuɗi au jiha ta yi ko ta jiha biyun gaba ɗaya in dai kadara ne kaga dama shi arzikin duniya gaba ɗaya ai akwai farin kuɗi shine ainihin gol ko azurfa akwai kuma abinci shine abin da ya shafi dangin abinci akwai kuma kadara kayan siyarwa wanda ba abinci bane ba farin kuɗi bane to in dai kaya ne wanda babu shurut kaga in ka lura abinci akwai sharaɗi na bai zai yiwu a yi canji ba sai an samu sharaɗi ba zai yi a yi kaza ba haka farin kuɗi amma wajen kadara ba wani sharaɗi saboda haka yanzu ina da kadara ina da littattafai kai kuma kana da filallika kawai in an zo za mu yi shirkan za a kimanta ne littattafan nan na nawa ne filallukan nan na nawa ne aka ce littattafan dubu ɗari ne filallukan ma dubu ɗari ne za mu iya buɗe shago mu zuba su na mu biyu saboda me saboda ba abinci bane balle a ce bai udami kabla kabli da sauransu ya halatta ya zama ko kuma ta min jihacin ta jiha daya jiha daya ya kawo kaya a kimanta kuɗin kayan ɗaya jihan sai ya kawo kuɗi a kawo ainihin farin kuɗin sai a duba ya da kiman ainihin kayan daidai ne in daidai ne sai mu sharka in ma ba daidai ba ne ai alaƙacin rasul mali yulta musu ribu sai mu ce kai naka littafan na dubu hamsin ne shi kuma abin da ya kana dubu ɗari ne sai mu ce to kwaɗu yana da ɗaya cikin uku kana da biyu cikin uku ya halatta a haka min jihatin kadara ya zama ta jiha ɗaya ne jiha ɗaya ya kawo kuɗi au jiha ta ne ko kuma ta jiha biyun gaba ɗaya zama kadara ne wannan ya kawo kaya wannan ma ya kawo kaya an kimanta kayan ko an san jarin shi sai a ci gaba da harka kaza haka nan da'amu jihatin ya halatta abinci ya zo ta jiha ɗaya wannan kan layin ta yi biya ba ko a wajen imam ɗin ya zamo can ba ya ce abincin kowane jiha abinci ya kawo shine imam ya hana ba wannan shi ya kawo kan abincin ne misali za mu yi harka ne sai na ce to ni yanzu ba farin kuɗi amma ina da masara buhu hamsin in kun yarda zan shiga harkan kowace masara a karɓe ta akan dubu goma goma kaga dubun shi ɗari biyar kenan kai kuma ka kawo farin kuɗi wannan ma ya kawo farin kuɗi shi ya kawo wannan masaran aka karɓa ka haɗa sai ya zamo yana da dubu ɗari biyar a cikin wannan harkar wannan ya halatta ka kamar ya siyar muku da masaran ne da farin kuɗi kaga babu wancan haramcin a ciki wa ainun au ardun ladal ukura shine yace idan ka abinci ta ɗaya jan wa ainun a samu farin kuɗi ladal ukura a ɗaya jan au ardun ko a samu kadara wani abu daban wanda ba abinci ba barin kuɗi ba wabi wanda aka aza shi ta ɗaya jihan wannan ya halatta jiha biyun gaba ɗaya zama abinci shine aka samu wancan matsala na hanin imam a ciki walmalu to lokacin da aka zo za a haɗa sharika walmalu kuɗin da za a haɗa ɗin khalɗuhu cuɗanya wannan kuɗin a haɗa kulɗa na wannan kuɗin wa wadu'uhu shine mu'tamar shi aka dogara wa wadu'uhu da kuma aza kuɗin biyadin wahidin a hannu ɗaya saboda mu tabbatar da an samu sharika amma yanzu misali mun zo mun ce mu haɗa jari sai ka ce to shikenan yanzu nawa nawa za mu haɗa dubu ɗari ɗari sai ka ce to na yadda amma ni dubu ɗari na na hannuna kai ma dubu ɗarin ka na hannunka kawai dai a muna haɗe mun riga mun haɗa amma ba a kawo an riga an haɗa ba to wannan bai ba wannan duk wanda ya asara a cikin kuɗin shi amma idan kuka kawo aka haɗa aka ajiye a hannu ɗaya ko aka ajiye a hannun sharika ɗin amma ku tare za ku kula dukiyan ya haɗu guri ɗaya to a nan ne sharika ya tabbata wanda duk wanda aka yi asara gaba ɗaya za su ɗauki ainihin asaran wannan abin shine ya ce wadu uhu biyadin wahidin a ajiye shi a hannu ɗaya aw bil ishtiraki ko kuma a tarayyan amma ainihin kuɗin an riga an hada to yanzu a nan ne shirka ya tabbata amma kowa kuɗin shi yana hannun shi kawai da baki aka hada wannan shirka ba ce ba duk wanda ya asara a cikin kuɗin shi na'am wa zuma yashtarikani fil amal yayin da kuma za su yi tarayyan a aiki ne yanzu misali da mun ce shirka ana yi a kuɗi ana yi a aiki ba to yau shirkan aiki ne za su yi za su haɗu ne su yi aiki su raba kafintoci ne ko magina ne ko ainihin leburori ne ko wani irin aiki ne dai za su haɗu ne su yi aiki su raba to shi kuma sharaɗin shi fa sharɗu sharaɗin shi ittihadu shugulin kaɗaituwan aikin yanzu ba zai yiwu kafintoci da magina ko kuma kafintoci da leburorin kasuwa su haɗu su zauna su yi mitin su ce to kun gani yanzu wani lokaci kuna da aiki ba mu da aiki wani lokaci mu muna cikin aiki ku ba ku da aiki saboda haka yanzu nan gaba ku ma an kun samu aiki abin da aka samu ku zo mu raba mu ma mu zo mu raba kuma aikin ba iri ɗaya wannan bai halarta ba dole sai aikin ya zama iri ɗaya shine ittihadu shugulin ko wa mahal sannan kuma gurin da za a aikin masu ya zama guri daya ba zai yiwu gurin aikin ku daban na wannan daban kamar leburorin custom da na kasuwa sai ya sadu kuma in kun samu yin mata ku kawo mu ma mun samu mu kawo a hada raba ba zai yiwu dole sai gurin aikin ya zama daya shine sharadin shi aikin ya zama iri daya gurin aikin ma ya zama daya sai dai kawai da aka dan daga kafa idan aikin ya kusanci juna ya halatta yanzu misali kafinta ne abin nan menene magini ne da kuma lebur wanda yake ɗauko ƙasa ko kuma masu sauke kaya ne da masu ɗauka su kai kaga aikin ya kusanci juna wayannan suna ɗauka suna kaiwa wayannan kuma suna saukewa to wannan duka an riga an abin nan an tabbatar da shi tunda aikin ya kusanci juna wahabirun ya kuzu fa'idan arad fi gwebacin fokas salasi au marar wahajirun wanda ya halarto ya kuzu fa'idan zai karɓi fa'idan da arad ya bujiro fi gaibacin cikin fakuwa ƙoƙas talasi inda fakuwan wato mahalarci wanda yake nan shi zai riƙi fa'idan da ya bujiro fi gaibatin fauka salasin cikin fakuwan abokin aikin shi da ya wuce kwana uku an marar ko rashin lafiyar da ya wuce kwana uku kaga mafumin magana kun haɗa shirika kuna aiki kuna rabawa yau sai aka samu matsalan abokin aikin ku yayi tafiya amma yana cikin wannan haɗakar ko kuma ya samu da matsala na rashin lafiya yana cikin wannan haɗakar to yanzu za mu duba mu ga kwana nawa tafiyar ta ɗauke shi ko kwana nawa rashin lafiya ya ɗauke shi in dai bai wuce kwana uku ba yana cikin wannan tarayyar za a raba da shi amma idan tafiyar ta wuce kwana uku ko rashin lafiya ya wuce kwana uku to wanda yake nan aka yi aiki da shi shi kadai zai ainihin ka ɗauki da wannan fa'idar amma kwana uku zuwa ƙasa wannan za a ɗaga mar kafa dole zai zo a yi rabo da shi wa man lahu taharufun wanda yake da sana'a kaga duk wannan fa rikice rikice ne wanda ko yanzu ka je yana faruwa yanzu ka je bakin kasuwa leburorin nan rabawa suke yi ba mamaki wani amman rasuwa ko bana lafiya ko wani ainihin tafiya ta kama shi ya je kwana ɗaya biyu in ya zo to dole a yi rabo da shi amma shi ma in ya je daɗe ya wuce kwana uku to ba za a yi rabo da shi ba wa man lahu taharufun kuma wanda yake da wata sana'ar sa gefe in amila idan ya aiwatar da wannan sana'ar tashi fi gairi wakati ta jirhi ba a lokacin kasuwancinsu da suke yi ba alfa'idula wannan fa'ida kuma nashi ne yanzu misali kun haɗa kuɗi ne kuna zaman shago tare to a wannan zaman shagon da kuke yi din ayan kuna zaune sai an zo siyan kaya ne zai tashi ya ɗauka ya mika ko sai zo da hular shi yana ɗinkawa to wannan hular da yake ɗinkawa ba za ka ci wai ai shi ma a lokacin da kuka haɗa ni ba wannan fa'idan nashi tun da ba a lokacin aikin ku ne ya saka ba amma lokacin da ya cancanci a aikin ne shi ya ware ya je wani aiki to dole ya kawo wannan kuɗi ya zuwa cikin haɗakan araba. Aha, alhamdulillah.